بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake dawowa cikin wato zango na uku kenan a wannan daura ta san asani wato magabbatu shuhura daga masallacin masjidin rashad da ke layin laila event center a rijiyar zaki cikin birnin kano muna yammacin 16 ga watan sha'aban hijira 1446 daidai da 15 ga watan february 2025 a wannan shine wato zango na uku kamar yadda muka ambata za mu tashi daga inda ya ce aqwalu salafi wa af'aluhum fi shuhra maganganu da ayyukan magabata yadda suke mu'amalantar shuhura bayan mun ji nasoshi da suke magana akan tsoratarwa da hani game da neman san a sani da kuma ga wasu maganganu cikin tarihin magabata da sirarsu musamman mu da muke cewa muna bin magabata na kwarai Allah ya kara musu yadda to ga yadda suke mu'amalantar shuhura sai mu koya daga gare su ورد عن السلف الصالح تحذير وزجر حول حب الشهرة حب الظهور والشهرة بين الناس akwai maganganu da yawa da suka zo daga magabata wajen tsoratarwa da jan kunne abinda ya shafi sha'anin san a sani da san bayyana a cikin mutane fa zakara zahabi fi siyari an sufiyana thauri annahu qala al-imam zahabi ya ambata cikin siru alamin nubala daga Sufyan ibn Sa'id al-Thauri Allah ya gafarta masa yana cewa iyyaka wa shuhra a hirdinka da san asani amma ataitu ahadan illa wa qad naha an shuhra ci duk wani malami da na sani da naji karatu a wurin sa sai dai zama yana jan kunne na akan na guji san asani wa anhu aidan daga Sufyan da ila yau fi tawadu'i wal khumul littafi ne wa fi islahil mal shi ma littafi ne kilahuma libna abid dunya cikin littattafan al'imamu ibn abid duniya mai littattafai da yawa ɗin annahu ƙala yana cewa shi sufiyanu yana cewa kanu ya karahu na shuhuratai malaman da sun kasance suna ƙyamar nau'in shahara guda biyu a siyaba aljiyad allati ya shtahiru fiha wa yarfa'un nasu ilai fiha absarahum wa siyabar radi'atan lati yuhtaqaru fiha wa yustadhallu dinu suna kyamar wato abu guda biyu ko dai mutum ya sa tufafi madaukaki wanda ya bambanta da na mutane ta yadda za a dinga kallon sa ana nuna shi ko kuma ya sanya tufafi na kaskanci lalatacce wanda za a wulakanta mai irin wannan shigar kuma a sanadiyar haka a tozartar da addinin sa to duk wannan abin kyama ne wa kana yaqulu aidan har wala yau yana cewa iyaka an takuna mimman yuhibbu an يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله وإياك وحب الشهرة فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة يتي إياك أن تكون ممن يحب أن يؤمل بقوله أهرتنك كرك سكي كزما daga cikin wanda yake so a dinga yin a dinga bin maganarsa ce maganarsa ita ake koyi da ita auyun shara qauluhu wanda za a dinga yayata maganarsa wanda duk abin da ya faɗa ya zama news aw yusma qauluhu wanda yake so a dinga sauraron maganarsa haka zama daga wanda yake so sai an dinga sauraron maganarsa wa iyyaka wa hubba shuhra yace ina jan kunnanka da san asanka fa innar rajula domin shi mutun yakunu hubbu shuhrati ahabba ilayhi min adh-dhahabi wal fidda akwai da in ya so shahara da ya fi santa a kan ya samu kuɗi zai iya ba da komai don ya samu shahara da za a tambaye shi a ce da baka miliyan goma da baka followers miliyan goma zai ce ya zaɓi followers ɗin a ga dai mutane da ba abin da za su mishi illa kawai a ce suna bin shi ya zaɓi a bashi shahara fiye da a bashi kuɗi oho babu nuhamid ya ce ƙofar shahara ƙofa a sanka wata ƙofa ce wata take murɗaɗɗiya da ba a san kanta ba la yabsuruhu illa al-basir min al-ulama as-samasira babu mai gane bala'in da ke ciki sai malamai gogaggu as-samasir shine wanda ya goge asali as-simsar shine dillali me yasa ake sa dillali tsakankani saboda shi ya san darajar kaya shi san yana ake son su ya za a yi ai convince masu saye kai da ka mallaki kayan ba za ka iya wannan ba to amma aka ce malami ya zama simsar wato wanda ya goge a harkar karatu ya san ciki da bai dinta to babu mai gane hadarin da ke cikin shahara sai wanda ya shige ta kuma ya gane ta qala zahabi fi siyar zahabi yace qala ibn aun wasaftu ibrahim ibn sirin ma zan da ibn sirin sai nake bashi labarin ibrahim an-nakhai nace ai mutum ne mai siffa kaza iri kaza iri kaza qala la'allahu dhaka al-fata al-a'war alladhi kana yujalisuna inda alqama wa kana fil qaumi wa ka'annahu laysa fihim yace da kana siffantawa ina jin kamar na gane shi wani matashi da ke zama tare da mu a makarantar alkama in ya zauna ba ka gane shi ne wannan da kake faɗa mai ilimi da tsoron Allah da ibada ɗin na ina ganin na gane shi wato ka duba girman ilimin ibrahimu na ha'i amma saboda yadda ya ɗauki kansa har sai an yi kwatancen shi za a gane shi sai an kwatanta shi ga malami ga ibn sirin shi ma kuma sai da amfani da wani abu da ya sani don ya iya hararo shi وكان الناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم a garin Madina a wani zamani cikin zamunna zamanin tabi'ai ko wasu mutane wasu gidaje wajen guda hamsin su ne ba san da ake kawo musu abinci ba kullum da daddare ana zuwa aje musu kayan abinci in gare waye su dauka su yi addu'a falamma mata Ali ibn Hussein Ali ibn Hussein da ake cewa Zainul Abidin da ya rasu faƙadu ma kanu yutauna bihi fil layl shikenan sai suka ga wannan abincin ya yanki da aka aka gane shi shike kawo abincin yana da wasu yara abokan aiki da ya amince da su duk dare za su ɗauki kayan abinci da zai ishi mutanen gida su bi su aje a kofar gidajen kafin asubahi kamar barayi kuma a neme su a rasa amma su wannan ba ɗaukewa suke ba kawo wasu wa kana qabla zalika yubakhal a rayuwarsa kuma ana mishi kallon marubuci ana cewa wannan dai bai gado halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai in ka roke shi abu zai kiya bayar in dai cikin mutane ne sai zagaya da dare sai ya kai maka gida baka sani ba ana cewa ai bai yi halin ma'aiki ba jika manzo Allah ne bai yi halin shi ba ashe shi ya sa kanshi a wani tsari ne yawa kanshi alwashi dan ya boye ayyukansa kaga da Allah ya so a gani Allah ya bayyana su rawbuna asakir wa abu nu'aym wa zahabi wa qala abdurrahman ibn mahdi قلت لابن المبارك ابراهيم بن ادهم ممن سمع yace na tambayi ibn mubarak nace wai mallam ibrahim dan adham a gurin suwaye karatu ne qala qad sami'a minan nasi yace ya ji karatu gun malamai da yawa walahu fadlun fi nafsi kuma mutumin kirki ne dama sahibu sara'ir yana da wasu ibadoji da yake yi a boye wa ma ra'aituhu yuzhiru tasbihan wala shay'an min alkhair yace ban taba ganin shi koda tasbihi ya zauna yana yi cikin mutane ba ko wani aikin alkhairi da aikin da zai yi ibada tsakanin shi da Allah sai ya kuya daidai da tasbihi da an yi da sallah sai ya tashi ba masallaci sai kuma gida ya tasbihin sa da kuma yanzu kana yau da wannan carbi ka nada a hannu ko ka sa a wuya dan dai wai a san kai musabbihi ne har ma ana ce maka zakiru haka kusan motsewa gaba ɗaya saboda rashin rashin tsari yace a boye yake abubuwan shi na ibada wa fil muntazam ibn al-jawzi littafin mutadab ibn al-jawzi a ciki an ibrahim ibn adam annahu qala ma sadaqa allah abdun ahabba shuhra duk mutumin da kaga yana son shuhra to alama ne bai gaskata al'amarin Allah ba kamar yana jayayya da kaddara Allah wa kana idza qara fil mushafi fadakhala dakhilun ghattahu in yana karatu a cikin alqur'ani mai girma idan kawai yaji za a shigo sai ya daga da duma sai ya rufe qur'ani kuma zai boye irin yadda marowaci yake ba su a ci abincin shi ka duba bambancin da mu kuma yanzu mutum yana tilawa ana raɗawa live shi kuma na a ɗakin shi an shigo ba ya gayyato kowa ba ne amma bai so a gani don ya nisanta kanshi daga duk wasu manafin na tunanin kada mutanen su ga su ce a yana nan kullum aikin shi sauka yake duk kwana uku mu kuma yanzu an gayyato musaffa an gayyato kaza an gayyato duk wani abu da za a yi dai sai an nuna aikin lahira dai mutane su dai gani kuma har mutum daga baya zo yana bin comment yana ga me aka ce ne me suke cewa ne haba jama'a shi dan yana halakar da mutane fa sosai fa bamu sani ba a wa qala ayyubu as-sakhtiyani ma sadaka abdun qattu fa ahabba shuhrata mutum ya zama mai gaskiya kuma ya zama yana son shuhura ba sa haduwa sai dai zabi daya ko ya gaskiya ko kuma ya so shuhura amma ba sa haduwa wuri guda wa fi sirri aidan an bishrin alhafi bishir ibn hasil hafi wannan mai yawo babu takalmi din wani mai wa'azi ne da yake yawo ba takalmi saboda tsoron Allah imam Ahmad yana zuwa gun wa'azinsa yana cewa mattaqallaha man ahabba shuhra duk wanda kaga yana son a san shi dan san a sani to babu alama tsoron Allah tare da shi wa anhu aidan kala idza urifta fi mawdi'in faharab minhu in kaga an gane ka a wani waje to ka gudu wa idza ra'aita ar-rajula idza ijtama'u ilayhi fi mawdi'in lazimahu idan kaga mutum an zauna a wurin da yake inda yake karantawa ko majalisinsa ya ga an taru sai ya ƙara karsashi yana ƙara ƙaimi baya misin ɗin karatun daji ya ce ni ba zai yiwu na fi sakatu so da mutane suna halarta in ban zo ba za su watse washta ha zalika zuciyar shi zama tana son haka wa yuhibbu shuhra yana son shahara ne akwai malamin da zaka ga ce ni na ba zuwa masallaci kaza wa'azi saboda ba a taruwa an zo mutane ba saboda gaskiya ni ba zan iya cigaba da kana lokaci ba wani ma zai muku daura sai ya sa sharadi ya ce sai an samu akalla mutum ɗari da hamsin in ba a samu ba ka a kira shi wato kawai tarin mutane aiki nema akwai malamai da dama a tarihin musulunci jama'a wanda ba su tara ɗalibai ba kuma har yanzu ana jin labarin su an san su Allah ya kiyaye ilimin su al-imamu mai wannan mai littafin mai littafin alfiya dinnan na ibnu malik a ce mishi imam ibnu malik ibnu malik malamin nahawu ne malami ne da ƙwararre a ƙira'at gari-gari yake yawo ba wanda ya san shi kamar ya zama kawai kamar ma sai ya koma ma kasuwa kawai yake duk garin da ya sai ya kasuwanci in ya ga ana karatu ya shiga ya saurara ba wanda ya san cewa shine ibnu malik mai alfiyat din tafi kowace shahara yanzu a cikin alfiyat sai je wani gari a ƙasar yaman ya ga ana yin majalisi na sayyid bukhari majalisin al-yunini nan ya zauna aka yi majalisin da shi har Allah ya taimake shi aka gane waye shi a wajen sai da mana idan an zo matsala da ta shafi arabiya sai a ce to shi ya jawabi malamin ma ya haƙura cewa ya fi ƙarfin shi a arabiya a haka yau wani littafi na shi na na bayani akan masail na nahu da ke cikin sahih bukhari yana littafin ana sai da shi littafi ne sananne kuma har yanzu wannan aikin da ya shine standard edition na sahih bukhari kaga ko ba karanta nahawun shi ba ne karanta bukhari in Allah da ya samu lada kuma yanzu je da alfiyar ta yaro jibe da alfiyar ta yaro ta zama abu abu mashahuri sosai sannan kalli kalli al-imamu ko nan kusa ma kalli ibnu usaymin rahimahullah imamu ibnu usaymin da kake gani yakan zo yayi karatu kamar yadda dalibai suka bada labari wata rana daga shi sai wasu mutane kwaya biyu duk tarin ilimin shi din nan wata rana mutane ƙwayabin sai ya jira su in zo masallaci ba su zo sai ya ajal tafin shi ya ta nafila ko ya zauna ya ta tasbihi har su zo a yi karatun amma jiya da darajar ilimin ta bayyana jiba ilimin shi ne ya bayyana daraja haka wannan abdullahi ibn maslamat al-qanabi ibn maslamat al-qanabi bai da dalibai har in yana cigiyar dalibai ma wani lokaci sai ta bashi uzuri cewa muna da karatu da wani muna da karatu da wani ce to shikenan kun gama ku zo bayan isha sai mu yi ba sa guduwa wai don babu ɗalibai da yawa hasali ma sun fi son su ga ɗalibai kaɗan waɗanda da gaske suke yi a maimakon taron jama'a irin na taron wa'azin ƙasa ko taron wani convention na ƙasa amma wanda za su tashi ne haba an mansura ba su koyi komai ba sauraka ba yawan mutane ne abin nema ba a yawan lada a wurin Allah yawan lada to ka guje ma ƙoƙarin ya zama in ka ga mutane da yawa sai ka ji ƙaimi ka ji daɗi ka guje ma wannan ka yi ƙoƙari zama Allah kake nufata kar ka bari yawan mutane ya sa maka ƙaimi ko ƙarancinsu ya sa maka lalaci da kasala wa an sufiyana kala akhbarat ne surriyatu abi zaid ar-rabi ibn husaymin qalat kana amalu rabi'i kulluhu sirran wata wato surriya concubine sadakar shi shi wannan malamin take ba da labari take cewa duk ayyukan da yake na ibada a ɓoye yake su in kana la yaji'ur rajulu wa qad nashara al-mushafa fa yuqatihi bi thawbihi ya bude qur'ani zai karatu idan yayi baki kawai sai ya saka a cikin rigar shi ya ɓoye rawahu abu nu'aymin fil hilya wa kamaluddin ibn al-hadim fi baghiyat al-talab fi tarikh halab wa fi sifatu safwa sifatu safwa na abu na'imin na ibn juzi aidan anna amr ibn al amr ibn al ibn qais al-mula'i aqama 20 sanatan sa'iman ya shekara 20 yana azumin annabi Dawud ma ya alamu bihi ahlu amma matan shi ba su sani mutan gidan shi ba su sani ya yake ya khudu gada'ahu wa yagdu ila dukkan tele ne dama in gari ya waye zai tafi kasuwa sai ya dauki abincin sa a kamar a ce food plus ko take away ko wani abu makamancin haka ba zai kare a gida ba sai ya tafi da shi fa ya tasaddaqu bi gada in yaji hanya sai sai ba almajirai sadaka tunda yana azumi ba fada musu a gida yana azumi ba da haka an bashi abin kari ya taho da shi yaji sai ya kyauta da shi a hanya wala yaudu ila ahli illa ba'da al-isha bi dawo gida kuma sai an yi bude baki a kasuwa ya ci abinci yayi kuma sai dawo gida kaman an wuna lafiya sai da ya rasu abokan shi na kasuwa da suke azumin tare su suke ga mutanen gida ai shekara 20 da muka san shi yana azumi suka ce wallahi su ba sani bai taba ga musu ba ko ya ce a mushi abin bude baki ko ya dawo gida ya ce kai azumin nan yayi duka an yi rana eh balantana kuma yaje na postin cewa jama'a ga muna shan ruwa yau azumin alamis a sama addu'a sai da Allah ka duba jama'a ga shekara 20 ba fa wasa ba ya koya aikin da yake hatta ga mutanen gidansa wa kake yi wa Allah ya gani mala'ikun da sa su rubuta sun rubuta to ka wadatu daga duk wani sai ya sani mu kuma yanzu komai da muke so muke a sani na samu admission na tafi NYSC na dawo na fara MSc na an yi min haihuwa yaron ma bai da lafiya muna asibiti an ce gobe za a yi tiyata babata ta mutu ai dan wa babata ta yi tafiya ba a ganta ba ɗana ya bata komai sai an ji labari da wanda ya kamata a ji labari da wanda bai kamata ba da sirri da alaniya komai mu mai da shi a duniyar gizo gaskiya ina ga baya ga karatu ko muna buƙatar wani social reorientation wani social reformation a formatin ƙwaƙwalenmu mu canza yadda muke tunani gaskiya ya kamata a ce masana a ilimin psychology da sociology su ba zama cikin neman wai what is wrong with our minds me ya shafi ƙwaƙwalenmu mutanen wannan ƙarni me ya shafi mu gaskiya ne wani lokaci sai ga kamar ko ni ne nake a murɗe ko ni ne nake da shu'umci amma ni da waɗannan abubuwan da dama ni dai ba sa burge ni ba sa ba ni sha'awa yadda mutane suke kallon abubuwa suke ganin wai komai abin faɗi ne komai abin zama a yi surutu ne eto gaskiya musamman ɗinmu namu ya kai matuƙa gaskiya eh saboda yancin democracy ko eh ba mamaki democracy ta taimaka sosai saboda tana tana ba da yancin individual abin nan a me za ce ne liberation da ake ba mutane ko yawwa kowa yana da yancin abin da ya ga dama yadda ya ga dama babu dokoki amma tabbas mu muna abusing din yancin muna muna overdoing din sa akwai wuraren da ba su kai haka ba gaskiya kamar yanzu nan Niger aka makwabtan mu ne jinsin mu ne irin mu ne musulmai ne Hausawa da Fulani da Buzaye da sauransu amma ba su kai mu irin wannan sakacin ba kuma ma mu muke koya musu galibin abin da yan Niger suke yi da yan Ghana da yan Kwatano da yan Kamaru da 'yan ina ne waɗannan ƙasashen sahel na yammacin afirka galibinsu mu ne abin koyinsu mu najeriya shi sa suke bani tausayi wallahi saboda abin da za ka kwaikwaya a najeriya da dama mara kyau ne mutanen kirkinsu suna koyi da mutanen kirkin malamai da dukkanin ƙungiyoyi da na ahalu suna da na 'yan ɗarika da na 'yan shi'a duka suna koyi da mu mutanen banzan suna koyi da mutanen banzanmu mawaka da 'yan fim da 'yan wasan kwaikwayo ɗin nan duk da su suke koyi duk inda ka je su ne abin su ne idansu su ne models ɗinsu to da haka za ka ga suna bin sawunmu a kan wasu abubuwan amma wasu abubuwan kuma al'adu da dokokin ƙasar suna hana su yanzu kaga ai kamar da muka ambata su yanzu kamar wanda suka yi tiktok ai ba su yi shi don wannan shaidancin da ake ba tiktok an yi shi don ya zama irin sophisticated abu na yaɗa ilimi da basirar da basira ICT kamar su mutanen China da sauran Asians abinda suke yadawa kenan ci gaban technology tun daga sunan shi wato abinda ke da alaka da motsawar agogo TikTok da agogo yake wato yadda ilimin ICT da sauran dangogin shi suke ci gaba a yada wannan fasahar ta zama duk duniya an santa mu kuma inda an ce tiktok kawai daidai yake da a ce kawai barkanci ko baɗala har ya zama abin kyama ga mutanen kirki a gasu yin tiktok ya canza gaba ɗaya saboda mu a nan kawai mutanen banza ne suke istiwazi a kansa kaga masu shi ba da haka suka yi shi ba facebook masu shi sun yi shi ne aslan don ya zama wani platform na haɗuwa tsakankanin ɗalibai da suka karatu a wuri guda suka bin makaranta kowa ya koma garin sai su samu wani tajammo da za su dinga haɗuwa da juna ana jin labarin juna shi asalin abin da ya nufata kenan mai platform ɗin whatsapp mujarradin higher technology ne na sms na messages na sms amma ka da muka juya su zuwa wani abu daban saboda mu komai sai mun yi abusing komai ya zo mana sai mun yi overdoing ɗin shi sai mun tale shi ya wuce makaɗi da rawa to ni na ganin akwai buƙatar wani program social reorientation ga al'ummar ƙasar nan kwatankwacin abin da wani gwamna ya taɓa yi a nan kano da ake cewa daidaita sau wannan fikira ce mai kyau canza mutane tunani da suke kallon rayuwa sau da muke kallon rayuwa nan gaskiya akwai kurakurai da yawa a ciki yadda mu yanzu wannan al'umma wannan zamanin muke kallon rayuwa me ya success a cikinta me ya more mata menene alƙiblarta yadda muke fuskantar da ita ya bambanta da yadda ya kamata za ka sai za ka ga duk sanda aka samu wani wuri da muke rayuwa ko ma'aikata ce ko kasuwa ko gida aka samu wani wanda ya zo da da manufar cewa dole sai an yi da'a da tarbiyya duk sai ta kurama yanzu ko limamin masallaci ne aka ce limamin wani mutum ne irin wanda za a ce ai murɗaɗɗe ba ka ake cewa murɗaɗɗe shi za ga mutumin da yake dysplaria mutumin da yake son sai an budo ka da oda wanda bai bin nepotism bai son bai kallon mutane dokoki kawai yake kalla shi kai wallahi wani murɗaɗɗen mutum musamman mutanen mu lakcarori su aka fi san murɗaɗɗu a cikin su su ma duk sun yi san yanzu sun yi san yanzu saboda talauci ya buge mu sosai Allah so ni ma da na samu ɗaya ne ni a jami'a amma yanzu dole na saki ya zan iya to in kana neman abinci wanda wani tauri kuma za ka yi so za ka ga sai a yi zargin ka da cewa a murɗa kake kuma alhalin a haƙiƙanin al'amari wannan mutumin za ka tara wanda yake so abu doka ne haka muke rayuwa ba ba a son doka ba a son a yi daidai ba a son a ji ana cewa a yi daidai ya ishe ka misali da ma za ka ga cewa abu simple kamar traffic law ba ma iya bi wanda duka an yi sai da su kiyaye haɗurra speed limit uh, wutan danja ta, ta cross uh, overtaking parking duk waɗannan ba ma iya bin su wanda kuma da zaura abu ya faru asarar rani asarar rayuka asarar dukiya asarar lafiya amma ba ma iya bi wanda a wasu wurare zaka kuma ba a wasu wurare mutane ba sa bukatar sai an yi enforcing wannan dokokin da kansu suke bi mu kuma dan safety ɗinmu ne to wani ne mutane ne waɗannan kenan muke rayuwa a cikin kanmu kuma abin yana ta ba mu wahala kuma ba za mu iya gyarawa ba me yasa saboda gwamnatocinmu ba su damu da sai an gyara ba tunda dai su komai na musu daidai to ba ruwansu da sauran mutane ku ci kanku ko ka jiyo to da sai mu ki cin kanmu din dan akwai abin da za mu iya gyarawa al'umman mu ba sai mun jira gwamnati ba yanzu kukan da ake yi da daba a kanan nan wallahi al'umma za su yi gyara daban nan suna so al'umma duka ƴaƴan cikinmu ne ƙanne da ƴan uwa da ƴaƴanmu da makwabta an san kowa ba wani ne ke zuwa daga wani gari ya goye daba a Kano ya ba yara ne na gari yara ne na anguwa kuma an san anguwan da suke an san abin da suke idan mutanen anguwan su za su iya gyara ta ba su so kuma kullum za su fita da ƴaƴanmu za su kwace musu kuɗi za su kwace waya za su yi kisa za su hana mutane fitowa gashi nan bala'i ya ishi mutane da rana tsaka amma kuma kowa yana ta wayo wayo wayo amma ba za a yi haɗuwa a gyara ba Allah ya kyauta saboda haka malam ba ba nan bane kare amma dai nan din kimma ce ba nan kaɗai ake da irin wannan barnar ba amma nan dai ƙasar mu to gaskiya tana cikin zirwa wajen waɗannan abubuwa to sai yake cewa ok wannan mijin muna karanta ina ne wa yaqul fudail ko ibn iyad innahu ma ahabba ahadun shuhrata war riyasata illa hasada wa baga wa tatabba uyuban nasi wa kariha an yuzkara ahadun bi khairi babu mutumin da zai so shahara ko ya so shugabanci sai ya zama mahasadi za ga hasara ta shiga cikin ɗabi'unsa wa baga sai ya zama mai ta'addanci wata tabba a uyuban nasi sai kuma ya dinga bibiyan aibobin mutane wa kariha an yuzkara ahadun bi khairi za ga kuma yana kyamar yaji ana kiran wani da alkhairi yana kyamar yaji an kira wani an yabe shi ko an faɗa alkhairinsa wa qala dajjal hasan ibnu abi sinan kana yaji'u fa yadkhulu fi firashi thumma yukhadi'uni kama tukhadi'u almar'atu sabiya tace mijinta ya kasance idan ya zo ya kwanta sai ya ta mata kamar yadda uwa take ma yaro ana so ya bacci din fa idza alima anni nimtu salla nafsuhu fa kharaja idan tayi bacci sai ya zare jikinsa sai ya fita daga cikin bargon thumma yaqumu fa yusalli sai je kama sallah hatta matar sabi so ta san yana sallah da daddare rawu abu nu'aym wal baihaqi bi shu'abi ibn al-jawzi fi sifatu safwa ina ina zaka hada wannan da wanda yake sallar dare yake covering din ta life shi kuma wannan matan shi ma bai so ta sani saboda Allah yake wa in Allah ya sani shi kenan wa qala abubakar ibn ayyash adna naf'is sukuti as-salama mafi karancin alherin da zaka samu in kai shiru shine ka tsira zaka samu salama wa kafa biha afiya salama nan ta ishe ka zaman lafiya wa adna dararil mantiki mafi karancin cutarwar da surutu zai maka a shuhura shine a ce an san ka an san ka a matsayin expert ko mai fashin baki ko mai yawan sa baki a cikin abin da duk ka gani wakafa biha baliya wannan ya sheka bala'i kaji malami yana ikirarin cewa shi ya riga ya dau alwashin wai duk abin da ya gana yi sai ya magana a halin hatta qur'ani ba ba ba haka bane qur'ani ma akwai abin da ya bari ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da na bari ku kyale ni wanda na faɗa muku ku ansa wanda na bar ku kyale ni afuwa ce daga Allah maka ji mutum ya ce wai komai sai ya magana akai to lazumi haka da sai ya san komai kenan ko ba zai yi gare shi ba domin ka'idan magana shine kai magana akan abin da ka sani zakarhu zahabi fi siyar wa an wa qala ahmad ibn asim al-antaqi al-khair kulluhu an tuzwa anka ad-dunya wa yumanna alayka bil qunu'i wa tusrafa anka wujuhun nas yace alkhairi gaba ɗaya shine a nisantar da duniya daga barinka duniya ta yi dama kai kai hagu wa yumanna alayka bil qunu kuma ai maka baiwa ai maka falala da qana'a wadatuwa da kadan wa tusrafa anka wujuhun nas kuma a kautar da idan mutane daga kanka mutane ba su san me kake ba hatta akan ita kanta duniya kakan ci nasara a lokacin da mutane ba su san me kake ba amma sanda idan mutane yawa akan ka zai ya ka kai labari saboda wani zai cika da da hasada wani da ainu wani ma da makirci sai kawai sai dai aka kai labari kawai na iya tuna da muna undergraduate student a undergraduate tsawon shekaru zaka ji an ce ba wanda ta fita da first class a university ko a department kaza babu ana nan kawai sai ga wani bil ya samu first class sai ka ji su kansu malaman suna faɗa cewa ai ba su san ma zai kai labari ba wato sai semester ƙarshe kawai zai san matse su sai dai su ganshi kawai da lambobin shi na first class a lokacin ko babu wani duk wani mahasari da wani maki dole ya kyale mai kayansa amma in tun a semester farko yana cewa shi first class zai kira wala ba su shi kai labari in wani ya kyale shi wani ba zai kyale shi amma ba za a ankara ba sai an yi jarabawan first semester 400 level ko final year kawai sai a ganshi da 4.8 wannan ya tsira kenan wannan sai dai sai dai kwaba to ya zama an dauke idan mutane daga kan me kake yi to yana taimakon ka ga cewa ka kai labari wa qala Abubakar al-Marwazi qala li Ahmadu qul li Abdul Wahhab wannan Abubakar al-Marwazi a cikin manyan dalibai Ahmad ibn Hanbal da suka rawaito ilimin sa shine yake cewa malam Ahmad dan Hanbali ya ga masa ya ga wani dan uwansu ko abokin su Abdul Wahhab cewa ahmil dhikrak fa inni ana qad bulitu bi shuhra yace ka ce mishi ina horansa da ya yi kasa da kansa ya daina kawo kansa inda za a ganshi yace ni malamin ku Ahmadu dan Hanbali an jarabce ni da shahara wanda Ahmad dan Hanbali fa shahara nan ba neman ta yi ba Allah ne ya kaddara masa a sanadiyar mihina ta khalqul Qur'an akai gwagwarmaya har aka san aka san shi akanta amma ta zama mishi musiba da jarabawa ya sha wahala sosai a sanadiyar haka tsakanin masoya da makiya da masu zuwa sai sun gan shi da masu sanya gaisa da su da masu sanya an abin da za su bashi na kyauta da masu sanya musu addu'a sai zama shi fitina a lokuta da dama Ahmad ibn Hanbal yakan buya daga idan mutane tsawon kwanaki har da har kuma ma sallah ma da ake yi a masallacin anguwa sai dai su je gefe su yi shi da wasu dalibai saboda kawai ya tsira da imaninsa da salaharsa ذكره الذهبي في السير وذكر عنه أيضا أنه قال أريد أن أكون في شعب مك... شعب بمكة حتى لا أعرف أما نحن بليك نفارة لنا أمبرغر بغدازة in ƙaura in koma wata alƙarya wani lungu ko wani loko a garin makka inda ba wanda ya sanni ya ce ƙadbulitu bi shuhura an jarabce ne da an sanni in ni atamanna mauta sabahan wa masa ya ce na koma fatan mutuwa kawai nake Allah ya ɗauki rayuwata wannan shahara ta ishi na la hawla wala quwwata illa billah wa qala aidan man buliya bi shuhura lam ya'man an yaftunuhu duk wanda aka zace shi da shuhura ba zai amintu daga fitina ba inni la ufakkiru fi badi amri yace ina tuna yadda nake da talabtu alhaditha wa ana ibn 16 sana lokacin ina yaro matashi ina neman ilimi na fi jin dadin komai fiye da wannan lokacin ba wanda ya san da ban san kowa ba ni gama garin dalibi ne mai shiga cikin dalibai kawai ya buya irin yana fatan ina ma da za a koma wancan lokacin la hawla wala quwwata illa billah wa qala an-nawawi fi at-tibyan saha an shafi'i radiyallahu anhu ya inganta daga imamu shafi'i Allah ya kara masa yadda yana cewa وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم يعني علمه وكتبه ألا ينسب إلي حرف منه yace ina ma da a ce nayi fatan Allah ya sa ilimin nan da nake da shi ya yadu cikin mutane kowa ya koya ya iya ba ma sai an ce ilimin shafi'i bane ba sai an kira sunana ba ba sai an ce littafi na bane ni dai ilimin kawai ya yadu wa kadhalika tadafarat af'aluhum في البعد عن الشهرة رغبة في ثواب الله عز وجل وإخلاصا له هكذا غزنت تكن malaman magabata da yawa sun ninka wajen guje neman a san su don kwaɗayin lada a wurin Allah don kuma kwaɗayin gyara ikhlasinsu fa zakar ibn al-jawzi fi sifatu safwa an safwan ibn umar qala kana khalid ibn ma'dan idha azumat halaqatuhu ay kathura talamizu fi halaqati tadris qama fansarafa Khalid ibn Ma'dan ya kasance idan ya zo makaranta in ya ga an cika an tumbatsa wato ana sa ran yau zai yi rafka ko zai yi wani raddi ko kawai sai istighfari ya juya gida ba zai ba zai karatun barana kila li safwan wali makana yaqumu aka ce nisa baya karantawa in ya ga kala kana yakrahu shuhra baya san a san shi ya saba da yan daliban shi yan tsararu da su ake karatun to wata rana sai a samu yanayi wasu sun taho ko sun je wata gulma sun taho da ya ga haka kawai sai ya tashi kuma gida ba zai karatun murana dan ya tsira da ikhlasinsa wa qala sufyan al-thawri kharajtu hajjan ana wa shayban ar-ra'i mushat mun tafi aikin haji da kafa ni da shaybanu falamma sirna bi ba'd at-tariqi idza nahnu bi asadin kad aradana suna kan hanya daga iraki za a je makka sai aka tarar da wani wuri zaki ya tara hanya fasahibihi shaybanu fa basbasa wa daraba bi dhanabihi مثل الكلب فأخذ شيبان بأذنه فأركها شيبان ɗannan wani wali ne kawai da yema zakin nan ihu sai zakin ya firgita fabbasbasa yayi haniniya ya dan yi kuka ƙasa haka wadaraba bi darabihi ya fara kada wutsiyarsa mithlul kalbi kamar da kare yake fa akhadha shaybanu bi udhnihi fa araka sai shaybanu ya kama kunnan zakin nan ya ja ya kore shi zakin ya gudu ya shiga jeji faƙultu ma hadhihi shuhura yace wani irin aiki kenan wannan kake so kake a gane wai kai wani na Allah ne qala wa ay shuhuratin tara ya sauri yace me ka gani yace la karatu karatu shuhura ma hamaltu zadi ila makkata illa ala dhari yace ai ba shahara nake nema ba da ina neman shahara wallahi hawa ban shi zan yi tafi da shi makka da na haushi kamar da ake hawa jaki wato suna tsoron har abin da za su yi wanda zai zama abin labari wanda wani abu ne bai fata ba wani abu ne da Allah ya nuna na karama a wurinsa zaki ya tara hanya shi kuma kawai Allah ya sa mashi jaranta da yayin zakin tsawa zakin ya firgita ya kori zakin daga hanya aka wuce to sai abokin shi ga cewa to wannan fa kamar wani neman suna ne dan me zai haka wa qala al-ghazali faman sana'a bika ma'rufan bari ku ji ta magana jama'a wanda ya aikata maka aikin alkhairi fa in kana mimman yuhibbu shukra wa sana fala tamdahu an ce idan mutum ya maka alkhairi kamar yabo ba to idan ka gane yabon yake nema to kakka yabe shi in kai haka ka halakar da shi li'anna qaba haqqihi alla tuqirruhu ala zulmi kar dan ana so kar ka tabbatar da shi akan zalunci wa talabu li shukri zulmun nuna nuna shi mutum ne mai son yabo to zalunta kansa ne to kakka taya shi akan haka wa illa fa azhir shukrahu li yazdada ragabatan fil khair idan ko ba mutumin da ke son yabo din bane to sai ka yaba mishi dan wannan ya sa ya ƙara alkhairi amma in ka gane cewa yana yi ne dan a yaba mai to ka yaba mishi dan ka yaba mishi ka taimaka mishi da lalacewa warawa zahabi fi sirri an sabitin albunani annahu qala qala annahu qala qala al-hasan fi majlisin faqila li abi al-ala كان هذا المجلس بقيل أبي العلاء ابن عبد الله بن الشخير تكلم فقال أو هناك أنا ثم ذكر الكلام ومؤنته yace wata rana a wani majalisi na Al-Hasan Al-Basri sai aka ce wa malam Al-Ala ibn Yazid ibn Abdullah ibn Shikhir to kai magana mana sai ce anan zan yi magana ce ai zance yana da wahala a gaban malamai kuma Allah kan zahabi bi kauli yanbaghi lil alimi an yatakallama bi niyyatin wa husni qasdin malami idan zai magana ya magana da kyakkyawar manufa da kyakkyawan kasadi fa in ajabahu kalamuhu falyasmut idan zancen da kake kaji yana burge ka to kai shiru fa in ajabahu samtu falyantik idan kuma kaga shirin ya burge ka sai kai magana wala yaftur an muhasabati nafsi karka gaza karka dakata daga yiwa kanka hisabi فإنها تحب الظهور والثناء domin rai da ka ganshi yana son a san shi kuma yana son yabo wannan magana ana ana rubuta daga Sayyidina Ali cewa abin nan idza ajabakal sukut fatakallam wa idza ajabakal kalam faskut idan ka ji wata magana wadda in ka yi ta za a yi ma tafi to ka shiru ka kai ba lokacin ta bane idan kuma kai shiru kai shiru har ya ishe ka to sannan ya kamata kai magana wato ba ko ina ne ake so kai ta magana ba kamar yadda ƙarrafi yake cewa ma kullum wa yuqalu yuqalu hatta yahdura waqtu qawlihi ba wai duk abin da ake faɗi ne za a faɗa ba sai lokacin faɗin shi yayi wa ma kullu ma yuqalu yuqalu hatta yahdura ashabu ba kuma duk abin da ake faɗi ne ake faɗa ba sai wanda ya kamata su ji suna wajen wa ma kullu ma yuqalu yuqalu hatta yahdura hinu da lokaci da wuri da waɗanda ya kamata a fara duka sai sun tabbata na ake faɗin magana sau da aka kar magana kan take birge ka ta sa kai ta surutu a'a san da ka ji magana tana birge ka kana jiji da kai to lokacin ya kamata ma ka rage ka rage zangon surutunka wa fi tarihi dimashqa ibn asakir an thabit ibn aslam al-bunani qala qala li muhammad ibn sirin la yakun lam yakun yamna'uni min mujalasatikum illa khawfu shuhra yace ba abin da ke hana ni zama a cikin ku sai tsoron kada a sani wa kala ma'mar ibn rashid kana fi qamisi ayyuba ba'd at-tabdhil fa qila lahu fa qala shuhratu al-yawma fi at-tashmir ayyub ibn abi tamima yayi tufafin sa sai ya dan yi tsayi ba kamar da ake tsammani daga mutum gare irin sa ba sai aka ce me yasa tufafin ka ya tsayi sai ce saboda a yanzu hanya a sanka a gane kai ustazi ne shine dangale kaya mutane kowa ya dangala kaya da ustazin gaskiya da na ƙarya saboda ka dan kar ya zama cikin wannan karabka sai ya baka shi fatawa sai ya dan ƙara wa tufafin sa tsayi Ibn Taymiyyah yana cewa a yace wa tukrahu shuhra fi thiyabi ana ana kyamar wato sanya tufafi da zai zama a gane ka da shi huwa taraffu'ul kharij an al'adati shine samun tufa madaukaki da ya wuce na al'ada wanda an ganka an san ya bambanta da irin na mutane wajen yanayinsa ko design ɗinsa ko tsadarsa wal mutakhaffid wal al kharij an al'ada ko kuma ka sanya na can ƙasa wanda shi ma ya kasance ƙasan makaskanci ne sosai ya fita daga na al'ada fa'in salafa kanu ya karhuna shuhuratai mutanen da suna ƙin abu guda biyu almurtafe wal mutakaffid mafi sama da mafi ƙasa wafil hadith ya zo a cikin hadisin cewa man labisa thawba shuhratin albasahu Allahu thawba madalla wanda ya sa tufafi dan ya shahara dan a san shi Allah ya sa mashi tufafin kaskanci ranar alkiyama wa khiyarul umuri awsatuha ibn tamiya ya ce mafi kyan al'amari shine tsakatsaki wal fi'lul wahid kaga aiki guda daya fi zahiri yusabu al insanu ala fi'lihi ma'a niyyati salihah wa yu'aqabu ala fi'lihi ma'a niyyati fasida akwai aiki guda daya da mutum zai yi ko mutane biyu su yi aiki iri daya amma wannan ya samu lada gwargwadon niyyarsa wannan kuma ya samu zunubi gwargwadon niyyarsa faman hajja mashiyan liquwati ala al-mashi wa athara bin nafaqati ala bin nafaqati kana ma'juran ajraini ajr al-mashi wa ajr al-ithar wanda ya tafi aikin haji da kafa misali a wancan zamanin nasu ya fifi saboda ya da karfi ya fifi ta bari amfani da kuɗin da zai kashe na hawa abin hawa ya amfani da su dan ainihin wato ya ciyar da wasu zai samu lada guda biyu ladan aikin hajjin nan da ya a kafa da ladan ciyar wannan waman hajja mashiyan bukhlan bil mali wanda kuma yi aikin haji da kafa saboda tsabar ruwa bai so a samu kuɗi da shi wa idraran bi nafsi idan ya cutar da kanshi kana asiman ismaini yayi laifi guda biyu ismul bukhli wa ismul idrari waman hajja rakiban li da'fihi anil mashi wal ist wal isti'arati bidhalika ala rahatihi da ya taqawwa bi zalika ala al-ibadati kana ma'zuran ajraini haka wanda ya aikin haji ya tafi akan abun hawa saboda ya da rauni kuma dan ya tafi da cikakken karfin sa ya samu ya aiki lahiya lau yana da lada biyu man hadda rakiban yanzumul jimala wal wal himala kana asiman ismaini wanda kuma ya hau abun hawa yana ta cin yana ta cin zalin raƙumin shi da abun hawansa wannan shi ma yayi zunubi guda biyu wa kadhalika libasu Mala ya ce haka nan ma sutura. Man taraka jamilar siyabi, bukulan wanda ya daina sa kaya mai kyau saboda tsabar rowa bilmali, tsabar matsolo ne ba zai iya sa tufafi na mutunci ba. Lam ya kullahu ajru bai da lada dan ba bari dan Allah ba. Wa man tarakahu muta'abbidan wanda kuma ya bar sa tufafi mai kyau dan neman kusanci ga Allah bi tahrimil mubahati ya haramta abin da Allah ya halasta kana atiman shi ma yayi laifi kuma labisa sabila thiyabi haka wanda ya sa tufafi mai kyau izharan li'matillahi dan ya bayyana ni'ma Allah wasti'anatan ala qa'atillahi dan ya amfani da wannan wajen ibada Allah kana ma'juran shi kuma ya samu lada kuma labisa fakharan wanda ya sa kaya mai kyau saboda alfahari wa khuyala da jiji da kai kana afina kaga aikin iri ɗaya ne wajen sa kaya mara kyau ko mai kyau ko hawa abin hawa ko rashin hawansa amma gwargwadon niyya ita take bambanta gwargwadon abin da mutum zai samu wakalar zahabi yake cewa yambagi lilmar'i an ya kula alhaƙa wala ya tara abi yana da kyau ga mutum ya dinga faɗan gaskiya kuma kar ya faɗi dan a gani yana hurubba ma a ajabatu nafsuhu wani lokaci za ka ji ka burge kanka wa habba buhura ka ji kana san a san ka fa yu'aqabu sai wannan zai maka sanadi da maka hukuma wa yadkhulu alaihi dakhilu min nafsi sai wani abu ya shigan ma cikin zuciyarka kamar riya ko ujubu fa kam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'ruf zaka samu mutum mai fadin gaskiya mai wa'azi mai tsanani mai wanda yake casa su a wa'azi fa yusallatu fa yusallatu alaihi man yu'dhihi bi su'i qasdi amma sai Allah ya daura mishi wani wanda zai cutar da shi wani shugaba ko wani jahili ya ta cutar da shi saboda waccan gaskiyar da yake fada bai fadanta da kyakkyawan niyya sai ya zama mushi wannan kafara ga wancan munin niyyar tasa wa hubbu li shuhra saboda san a sani war riyasati duniya dan ya zama limami ne fa hadha da'un khatirun sarin fil nufusi babu yace wannan cuta ce matsananciya mummuna wadda take gudana a cikin zukatan mutane ga mutum yana ta yana ta hankoran fadan gaskiya ana ta dauki ba daɗi da shi amma can cikin zuciyarsa ba wai Allah yake nufi ba yana neman wani abu na duniya ne amma gaskiya ce yake fada sai ga Allah ya kaida mishi wasu jahilai su cutar da shi ko wasu shaidanu ko wasu yan bid'a ko wasu masu mulki su cutar da shi cutarwa mai tsanani a lokacin da yake cutar da shi din kuma mutane sai su dauka wai ai saboda tsaba gaskiya da yake fada ne a Allah ya mishi wata ukuba ne a ta wato laifin da yake na mummunan niyya sai Allah ya mishi ukuba da mutane azzalimai da za su cutar da shi wannan Allah ya mishi haka ma mai da sauki fa kenan dan ya zama shi kafara a duniya idan Allah ya so sai bar shi sai a lahira ya mishi irin wancan hukuncin na awwalu man tusa'aru bihim nar malam ya saki cewa وذكر ابن القيم في غسل الهفان بعد ما كاد به إبليس على بعض الناس فقال أتكين غسل الهفان da ibn al-qayyim da ya ambaci wasu irin makirce makirce da shedan ke mutane sannan kuma sai ya ce wa min kaidihi amruhum bi rizumi ziyyin wahidin wa lubsatin wahida wa hay'atin wa mishyatin muayyana daga cikin wato sharrin shedan da talbisinsa sai ya sa mutane wata aƙida a cikin zukatansu su dinga sa kaya kullun iri ɗaya ko da ko fari ne gaba ɗaya tunda ba a ce ka sa fari kullum ba bayan da aka ce kullum sai fari wani tsarin sutura na musamman ziyini wani abu kamar uniform haka ko labsa wani sutura wahida wa hay'atin da wani yanayi wa mishiyatin muayyana da wata tafiya ta musamman ce wannan tafiyan shehunai ce ko tafiyan alarmomi ce ko tafiyan ustazai ne duk inda a gansa an san su wa shekhin mu'ayyan ko ya jarabce su da bin wani malami kwaya ɗaya ba sa sauraron karatun kowa sai shi ba sa ganin kowa da daraja shi shi wa tsariƙatin muhtara'a su ƙirƙiro ta sabuwar hanya wata sabuwar ɗariƙa wani sabon tafarki ce addini ne wa ya furdo alaihim luzuma zalika shaidan ya farlanta musu su lazumci wannan tafarkin da ya su la yalzumunahu ba shi yanzu mun hukar zumil fara'i kaga sun dage akan wannan abun kai ka ce farilla ne da Allah ya aiko ai ta rigima da su akan abin da ba farilla bane ba mustahabi bane so ka kikiro shi fala yakhrujuna anhu ba sa fita daga wannan abu wa yaqdahuna fi man kharaja anhu duk wanda ma bai irin nasu ba su soke shi wa yadhumunahu su aibata shi wa rubbama yalzamu ahaduhum mawdi'an mu'ayyanan lis-salati wani ma yana da wani wuri specific a masallaci inda dole anan yake sallah la yusalli illa fi bai yin sallah sai a wannan wajen wa kanna ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama binta zaka tsaya ne haka haka mai da shi okay to bari mu samu wajen tsayawa wa kanna ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yi tsina rajulul makana lissalati nabi ya hana mutum ya zaɓo noje a cikin masallaci ya ce dole sai nan zai sallah wani ma sai dai abin mashi abin nan furja a cikin sahu in ma wani ya tsaya a wurin a yi masifa a yi fitina da shi ta an san wajena ne har yi masallaci su kare shi a ce gaskiya ne wajen shi ne kullum shi yake sallah wani baka da gaskiya kama yi tsinul ba'ira kama yi tsinul ba'iru kama yadda raƙumi ke kwanciya a makwancinsa wa kazalika tara ahaduhum ahadahum la yusalli illa ala sajjadi akwai wanda bai yin sallah sai ya ƙara da duma sa akan da duma masallaci duk inda zai sallah sai ya ƙara da duma akai yana ganin tashi ce kai mai tsarki wala yusalli alaihi salam ala sajjadatin qat manzo Allah sai bai taba sallah akan sallaya ba wala kanat sajjada tufrashu bayna yadayhi ba a shimfida mai zai sallah bal kana yusalli ala al-ardi yana yin sallah ne akan ƙasa wa rubbama sajada fi tini wani lokaci ma ya taba yin sallah ma a cikin tabo randa aka yi ruwan sama din nan wa kana yusalli ala al-hasiri yakan yi sallah akan tabarma fa yusalli ala mattafaqa bastuhu duk abin da ya tara an shimfida akan shi zai sallah fa in lam yakun thammata shay'un salla ala al-ardi in ba shin fada koyo ma sai akan kasa ba abin da ya dame shi amma zai ga wani an zo ga na masallaci ma an saka to shi bai gamsu da masallaci ba sai ya zo da nashi daban ana ganin irin su ko duk inda zasu yi da sallaye su to wannan ma wani wani neman shuhura ce mai zaman kanta wannan duk magana ibnu taymiya ne rahimahullah bari mu saurara annan malam zai su juya mana zasu juya abin recording din su ko sallallahu wasallama ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله